الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر حرف الكاف حرف كافي شيخ يتي الله يقارى مسفيضا آمين حمامة واد الدو ويلك مالك فقد حث لي تذكار نزل العواتك سلام على قبر الأمين مبارك فكنز لإحياء وزهر الحوالك سلام على فخر لنذر ومالك وبنية أيتام ومأوى الممالك سلام عليه من خديم متيم يبشره من كل هاك وهائك فإن يك جسماني بسن قال إنني بروحي لدى ذاك الحبيب المبارك حضرة خير الخلق حضرة سيدي ويا حضرة المختار مبد المناسك أحبك حبا تام قلبي وقاده وماذا علي في امتداح جنابك أحبك حبا تام قلبي وقاده وماذا علي في امتداح جنابك فآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامي الألي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك سرابك ليلا ثم أنك زدت جاذبا وفزت بسر فات خاطر سالكي خرجت من الأكوان والسر ساميا وفت اعتلاء كل حي وحالك وجبت عن المكنون والغيب راقيا وفت لأمر كل دار ودارك أيا حي يا قيوم يا رب هب لنا نصيبا من السر العزيز المدارك وتجعلني دهري خديم جنابه بنفسي وروحي مخلصا عند مالكي أراني أبدا ساءه سوء حاله فلم يك يرجو غير محد تداركي يظنون يظنون بي خيرا ولا خير انما ارى حضرة المحبوب ستر جمالك فلا تفضحن يوم الوقوف مقصرا وكل يا مولاي ملجا الممالك فقد ضاع امري والصفاهة كاسمها فهل من شفيع في وهل من مدارك وضيعت امري في التكاسل والونا فويلك هذا النفس عازم بدايك وصرت لمدى الناس كل دوائه فويلك شر النفس من لدوائك فآه لإبراهيم إن دام هكذا فآه لإبراهيم إن لم تدارك ألا أنه من حسن ظن لربه ليرجو منالا فوق كل سواله ويشهد للمولى العظيم امتنانه بتفويض أمر للعظيم التدارك بحب رسول الله حقا وذكره عليه صلاة الله رب الملائكة عليه صلاة الله في كل لحظة وآل وساب والمقيم المناسك حرف الكاف حرف كافي حمامة وادي الدوي إيش ياكي كرشيا tawadul dawi waje ne wailaki wato kai tanki ma'ana mamaki ya tabbata gare ki malaki me ke gare ki ne Fakat- Da ku- da kukan nan naki hakika histali tazkara najlal awatiki kin motsa mun ambatan nan na dan atukoki shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam atukoki na annabi muhammadu iyayensa ne yawwa to dan atukoki abinda ake nufi da awatiku jam'u atikatin ne kuma asali abinda ake nufi da atika wato mace mai daraja wacce take bar kwabawa da turare mai kamshi na girma shine ake nufi da atikatu to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wato haloli iyaye na ɓangaren uwa ummahatu na ɓangaren uwa haloli gu- guda uku a takatu yan mudilaju ɗan murratu da a takatu yar faliju ɗan kusayyu ɗan zakawana sai a takatu yar tsaraf wa'annan su ne atukoki guda uku na ɓangaren mamansa atukatu ya tsarafu ya muratu sannan sai yar wahabu to waɗannan da kuma atukoki guda goma na ɓangaren babansa su ne atukatu yar abdulmuɗallabi atukatu yar mudulaju atukatu to su kuma su goma ne saboda haka annabi yana da iyaye mata atukoki goma sha uku goma na ɓangaren uba uku na ɓangaren uwa shine ake ce masa ibn al-awatiki dan atukoki to kurciya da take wa daddawi da ta yi kuka ta yi kuka sai daɗin kukan nan nata da ya ji ya ji sautin kukan kurciya sai ya ce mamaki ya tabbata gare ki ya ke wannan kurciya kin motsa mu ambatan dan atukoki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salamun ala qabri al-amin gaisuwa tabbata a bisa kabarin amintaccen Allah shine annabi Muhammadu al-mubaraki abin sawa albarka fa kanzun li ihya'in shi taska ne ga rayayyu annabi Muhammadu cikinsa duka muke kwasa muke ci wa zukhrul hawaliki Maliki kuma ajiya ne na umma wato halakaku su ne matattu wanda suka tafi can ajiyar su shine annabi Muhammadu mu kuma masu rai shine taskan mu shi muke kwasa muke ci sallallahu alaihi wasallam salamun ala fakhrin gaisuwa ya tabbata a bisa kabilar firu li nadrin da nadaru wa maliki da kabilan maluku su ne kabilar da manzon Allah ya fito cikin su duka gaisuwar Allah ta tabbata gare su wa gunyatu aitamin wannan gunya ne wato ainihin a gata ne da rahama da ajiya na marayu wa ma'awal mamaliki shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ganiman nan da jin daɗi da farin ciki da taimakawa ga marayu Mm.
wa ma'awal mamaliki kuma makoma ne wanda yake na ababen mallakewa su ne bayi salamun alaihi gaisuwa ya tabbata ga manzo Allah min khadimin mutayyamin Hadiminsa wanda yake abun bautarwa da soyayyarsa shine ne in ya Mm, yubashshiruhu min kulli hakin da yake bishara gare shi daga dukkan mai koyi wa ha'iki da kuma abun koyi shine yabo Mm, ha ha ha ha haku shine wanda yake tsaga saka yabon ha'iku kuma wanda yake ake koyi da shi shi ya fara to na'am gaisuwar Allah kenan da gaisuwar bayan Allah don me yawan manzan Allah koyi yake da Allah Allah kuma shine wanda yake ha'ikun wanda ya fara ya koyar da kowa ya ban annabi sallallahu alaihi To, wasallam muna ta gaisuwa ga manzon Allah ina ba shi bisharar gaisuwa daga me yi da wanda ake koyi da shi shine Allah da bayan Allah sallallahu alaihi wasallam fa in yaku jismani bi singala shehu yake idan jikina ya kasance a nan sing- a singal innani bi ruhi lada zakal habibi hakika ni da ruhina muna wajen wancanon ka masoyi annabi muhammadu almubaraki abin sawa albarka ahadrata khairal khalqi ya ke halar fiyayyen halittar allah hadrata sayyidi ya hadarar shugabana annabi muhammadu wa ya hadrata almuqtari ya ke hadarar abin zabin allah mubdil manasiki mabayyanar ibada Hmm.
ta allah shine annabi muhammadu Sallallahu alaihi hadarar tasa.
Mm. uhibbuki hubban ina son ki soyayya tama kalbi da ya cika zuciya na wa qadahu ya ja shi wa ma za alayya me ke a kaina ne kimtidahi ki janabiki cikin yaban janibinki ma'ana babu wani laifi gare ni cikin yaban janibinki dan ni bawan ba- ba- bawanta ne fa'ayuki latan ha ayoyinki ya ke wannan hadara da latan ha babu tana tikewa shine kamar mu'ujizozin wannan halarar shine dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyinki ba ta tikewa wa qadruki fawqa ha darajarki kuma ta fi ayoyin yawa wa miqdaruki samil ali alfarmanki maɗaukakiya a halara Allah al'ali maɗaukaki fawqa zaliki burbushin wancananki yake mm.
mu'jizozin Shi to waye.
darajar tafi mu'jizozin kuma kadarin da alfarmar ya fi kuma wato ainihin darajojin Mhm, fauka zaliki Na'am.
rubushin wancananki fa anta habibullahi hakika kai ya masoyin Allah annabi Muhammadu kai ne mai wannan hadara jalla jalaluhu masoyin Allah da girman sai ɗaukaka wa aulaka ma aulaka ya baka abin da ya baka mana ya jibinta maka baiwa abin da ya jibinta maka gaira musharaki kana haka babu wani abokin tarayya gare ka sarabika lailan dan girmamawa ya yi tafiya da kai da daddare thumma adnaka jaziban sannan ya kusanta ka izuwa halara Allah jaziban yana mai fusgakka izuwa gare shi wa fusta bisirrin sai ka rabauta da sirri fata khatira saliki daga halarar Allah wannan sirrin kuma ya ƙetare wato tunanin nan na mutum wanda yake majazubi kuma saliki kharajta min al-akawani ka fita daga barin kasantattu wasirri samiyan sirru alhali sirri kuma naka samiyan yana maɗaukaki wa futta tila'an ka ɗaukaka ɗaukaka ya rasulallahi kulla hayyin
futa tila'an ka ɗaukaka burbushin kulla hayin dukkanin wani rayayye wa haliki da halakakke duk wani mai rai ko wani matacce ka ɗaukaka a kansa a daraja ka fi shi Mm. wa kibta anil makanuni kafa ku daga barin kasantattu wal gaibi raqiyan wato ba wanda ya san ka na'am kana fake Mm.
wal gaibu a gaibin a gaibi girman ka na daraja a gaibin Allah kuma raƙiyan yana maɗaukaki wa futta la amri Kofonta ka fifici kulla darin wa dariki duk wani malami da wani mai sani da abin da ya sani ka fifice shi la amri na rantse da mahalicin rayuwata shine Allah aya hayyu daru malami na'am da ya biya karanta ya yi ishtihadi ya samu Allah ya taimake shi ya gane dariku kuma wanda yake riska kawai ba wani kokari cafa yake kawai daga Allah daraka ya duruku dariku ko Mhm. kula dare wa dariki dariku Mm.
shi kawai mai idiraki ne da ya haka ya haka kawai sai ya je an gama yawa yan- yan- yan yan baiwa Mm.
Mhm.
aya hayyu ya ubangiji rayayyen sarki ya qayyumu ya wanzajjen sarki Allah ya rabbi ya ubangiji Allah hablana nasiban ni baiwa gare mu ba mu wato nasibar rabo min sirril azizil madariki daga sirri na ubangiji ya Allah mabuwayi abin riska wata ja'aluni ka sanya ni ya Allah khadima janabihi alimin janibin manzon Allah Da hari.
mutukar zamani na bi nafsi da raina ni da kaina da raina hadimin manzon Allah wa ruhi da ruhi na mukhlisan Ina inda maliki tsarkake niyya a hidiman manzon Allah nan gaba mallaki na Allah araniya abdan a raniya ina ganin ni abdan bawa ne sa'ahu su'u halihi munin halin nan nasa sa'ahu ya munana masa ya munana shi Mm.
tawaru ne Mm.
wai munin halina ne ya zama ya munana shi
falam yaku yarju ghayra mahdi tadaruki wannan kuwa bawan shine ne in yar bai zama yardu yana kaunar samun wani abu ba face wato wani wa gairu wani mahabata dariki tsantsar ruskarwa na Allah ga faralarsa yazunnuna ni yazunnuna bi khairan su mutane suna zaton alheri gare ni wala khaira inna ma ra'aw khadratal mahbubi Tare ba wani alheri tawaru ne mutane na ta zatona da alheri ni kuma ba wani alheri gare ni inna ma a takaice dai ra'au sun ga hadaratal Mahabubi.
mahabubi. wato hadarar nan ta abun so na annabi muhammadu sitra jamaliki ita ce suturar nan ta jamalik jamalik na halararka wato ta suturci e suturar wannan halarar ta inuwar wato halarar manzo Allah ce ta lullube ni sai jamala ta bayyana gare ni daga halarar sai mutane suke ta zaton alheri gare ni Mm.
sutura jamaliki Mm.
Sutur- fala tabdahan yawmal wuqufi ya ubangiji Allah na roƙe ka kada ka kunyatar da mukassiran mai tagaita aiki yawmal wuqufi ranar tsayuwa shine alkiyama wa kulliya ya maulaya zama mai taimako gare ni ya ubangiji na Allah manjal mamaliki matseren nan na mamallaka ababen mallaka faqad da'a umri hakika rayuwa na ya tozarta wasafahatu kasmiha wauta kuma kamar sunanta ne a cikin rayuwata wannan tawaru'u ne fa hal min shafi'in fi shin yalla akwai mai yin ceto ciki wa na hal min mudariki shin yalla akwai mai riskar da ni zuwa muradi babu sai manzon Allah wa dayyatu umri gashi kuma na tozartar da rayuwa na fit takasuli cikin wato kasala walwana da rauni cikin ibadar Allah fa waylaki hazin nafsu wai lake wato tur ɗinki mamakin ki ya ke wannan rai A- a- irin na tur Mm.
na mamaki na tur ya tabbata gare ki ya ke wannan rai a azin bida'iki Mhm, a azum al'adabin girma bida'iki ga ciwon da yake tare da ke wa safti limardan nasi ga ciwo babba tare da ke baki sani ba ba ruwa kike wannan ran wasabti kin sifanta kuma limardan nasi ga dukkanin cututtukan mutane kin sifanta musu kulla Da dawa'ihim.
dukkanin maganin duk mai ciwo a mutane kin san maganin kin ba su sun warke ke kuma ga ki da banyan cututtuka a girke ba magani ba ki iya ba kanki magani ba kai tur ɗan ka ki da mamakin ki yake wannan zuciya wannan tawaru ne
fa waylaki sharran nafsi ice wai laki tur ɗinki ya ke mafi sharrin zuciya man li dawa'iki Eh, wake ga ma- wake mai wake mai maganin ki na ki ciwon ina mai maganin malli da wa yake wa aka wa aka samu ne mai ci maganin ciwon naki Mm.
daga naki cutar hmm?
fa'ahin li Ibrahima yace ah li ibrahimu wato irin irin mamaki din nan na kaito wai mamaki na kaito ah li ibrahima inda mu haka za.
wato turga ibrahima in ya dawwama haka fa ahin li ibrahima Illam tudariki.
ah li ibrahima in dai da da dawwama haka ya warkar shi ga ciwo bai warkar da kansa ba kuma in bai riska ba zuwa muradinsa to ah ya tabbata gare shi na'am Ala annahu min husni zannin li a bisa rabbihi cewa shi in ya a bisa kyakkyawan zato da yake yi ga la ubangijinsa yarju manalan yana mai kaunar samun baye-baye fawqa kulli daga sawa'iki halaran manzo Allah Sawaliki.
barbashin dukkanin wani salikai wa yashhadu lil mawla al azim imtinanihi yana mai shaida ga ubangiji mai girma wato imtinalihi gir- wato baye bayansa bi tafwid amri al- da fawwara lamari lil azim at Ki tadaruki ga mai girman nan wajen raskarwa shine Allah bi hubbi rasulillahi albarkacin soyayyen manzo Allah haqqan hakika wa zikrihi da albarkacin ambatansa duka A- nake son ruskar abin da na kasa ruska alayhi salatu Salatin llahi ubangiji Allah ya tabbata ga manzo Allah rabbil malaiki ubangiji ko ubangijin mala'iku alayhi salatu Salatin llahi Allah ya tabbata ga manzon Allah fi kulli lahazatin dukkanin laza harara ta idanu na Wa- mai mm, ido wa alin da alayansa wa sahabin sahabbai wal muqimil manasiki ki da masu tsayuwa suna masu ibada a aikin haji Mm. harfin lam alif وثقت بربي جادلي بالمؤمل وصرح طرفي في جمال المزمل أحسن طرسي بامتداه نبينا لكل فصيح من بليغ مزين نعم وأسنده بالصدق مقصور حمة بإنشاء مدح موسى لن يفصل وأوجزت لو أذنبت في حق سيدي فريد أديم شبي خير معملي فبحر بسيط كامل المد وافر طويل أباب من هداها المفضل أحسن مدحا صح متنا مسلسلا لأحسن ممدوح وعبدا لمرسل تواتر قد أن طه محمدا إمام جميع الرسل خير مكمل وهو فاتح والختم أحمد ناصري هداني إلى ذاك الجمال المجمل أحب رب البيت أحمد سيدي وزينة روحي وكافي وموئلي ومن ذا الذي يشفي من الهب وافي أبي الكون والأرواح أجود مزلي ومن ذا الذي يشفي من الهب ووفي شفيع الورى طرا لدى كل معضل ومن ذا الذي يشفي من الهب ووفي حبيب الإله العالمين المبجل لو هدتا لولا كسلت واشفى أن تشفى وعمري ذاك أرفع منزلي وهذا لواء الحمد والفخر سيدا لآبائي والأبناء أبدا لموئلي فبرهام هذا العبد فيه تشفعا وفي ثابه في آجل وموجل فبرهام هذا العبد فيه تشفعا فلم يرج غير المصطفى من معمل وصل يا مولاي مقدار قدره على من هداني للجميل المجمل وصل يا مولاي مقدار قدره على من هداني للكميل المكمل وآل وأصحاب كرام عماجد ومن سلكونا جل أمين المزمل حفظ الله حرف اللام ألفي وصرت برب جادلي جنا amince da ubangiji Allah da yi baiwa gare ni bil mu'ammali da abun buri na wasarraha darfi fi jamalil muzammili bude darfi ido na fi jamali cikin ganin kyawun nan na almuzammili abun abun abun walillibi shine annabi Muhammadu sarraha budewa na darfi ya nuna mun jamalin nan na manzan Allah.
Uhassinu ɗursi bibtidahi na dina.
kyautata takarduna da yabo na annabinmu.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Li kulli fasihin.
Da dukkanin mai fasaha.
Min baligin muzayyili.
Wanda yake mai kawata muzayyilin mai kawatawa daga cikin masu magana min baligin na daga mai balaga. Mai gezantarwa da fasaharsa. ya gezantar da ita da balaga a cikin magana cikin yabon manzon Allah
wa usniduhu bisirki wannan yana yin taujihi ne zuwa fannoni daban-daban na ilimai kaji maganar baligu fasihu to balaga ce yagwa wa usniduhu bisirki bisirki sanadu da musanadu maqsura himmati sanadu da musanadu kana jin magana ce ta balaga maqsuru himmatin kasaru akwai babul kasari shi ma balaga ce taujihi yake ga ilimin balaga a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya kwaso komai da komai ya saka cikin annabi na ilimin duka na'am maqsura himmatin abin taɗaice wani imma akwai taujihi zuwa babun ƙasar na bi balaga insha'i madhin da sabon kuma yabo musalin abin sadarwa lam yufassali da ba a yi fasadu ɗinsa ba ba a rabe shi ba insha'i shi ma magana ce ta balaga na'am yawwa akwai habaru akwai insha'u in kuma kaga dama ka ce to insha'i ne na masu karatunmu na akwai fannin insha'i yawwa musale ko lam yufassali akwai musale ba na akwai ba- fasalu lam fasale akwai fasalu duk balaga ne Mhm.
wa awjaztu law na adnabtu takaita ko na fi yawaita haqqi sayyidi cikin haƙƙin shugaba na annabi muhammadu faridin duk dai ba zan iya ba ko me nayi ban kai ba a cikin aujensu da adanabtu akwai taujihi zuwa babul ijazi da babul idanabi na balaga a cikin haƙƙin shugabana faridin makaɗaici ne adimi shibhi marashin kuma tamka khaira mu'ammali shi fiyayyen abun buri ne wajen bayan Allah sallallahu alaihi fa wasallama baharun shi kogi ne basidun basidin wanda yake basidi mai faɗi kamilul maddi kuma kogi ne kamilu mai cikakken almadri kirji wafirun kuma cikakke ne wannan kogin da baiwa da farala ta Allah tawilu ubabin kuma mai tsawon kirji ne Madu ɗaha madauɗa, al-mufaddali.
duk wannan yaban ɗaha abin fifitawa akwai taujihi cikin waɗannan bu- bu- zuwa ilmin aruli don ga buhuru nan ya ambata basidi madidi wafiri ɗawili Mm.
dukkanin ya taujihi zuwa ilmul arut na'am buhuru shi'ir kenan yawwa to yaba shine yace baharu wanda huda ko na karshe can na'am Fa- mada huda yaban daha abun fifitawa wannan kogin basido kamilu maddi wa wa kamilul maddi mai wafiru mai kamilul maddi Mm.
mai cikakken mai kuwar kirji wafiru cikakke ne kogin da wilu Uba.
babin mai tsawon kirji ne to wannan dukkaninsu jumla ce habariya mubtadan kuma shine madahuda na'am ya zamanto jumla habariya muqaddama na'am wal khabaru mu'akhkharu madau daha mubtada basidun kamilul maddi wafirun dawil ubabin jumla habariya ce na'am
an fahimta Mm.
ta uhasinu madahan kaga duk wannan yayi tauji zuwa ilmin arudi Mm. uhasinu madahan ni in yi- ina kyautata yabo sahamat nan da yaban ya inganta a mataninsa musalsalan abin wato sassadarwa da sarkar haɗar da shi musalsali kenan mai saduwa
li ahsani mamduhin ina kyautata yaban nan zuwa mafi kyan abin yabo wa afdali mursali mafificin kuma mafificin dukkanin manzanni a wannan akwai taujihi zuwa ilmul hadisi Mm.
uhassin Mhm.
madahan kaji hadisi hassani Mm.
shi sa Ma- ma- ma- madahan saha matnan hadisi sahihi matanin hadisin shine matnan saha musalsil kaga hasani sahihi da Musalsala.
musalsali hadisi musalsali
li ahsani mamduhin da wa hasanin afdali mursali maudu'in wa afrul mursali akwai taujihi zuwa ilmul mustalahul hadisi tawatara kad an ya jerantu yanke magana jerarranciya ce kuma yanke hadisi hadisi mutawatiri kadai kenan shi kuma in akwai taujihi dai zuwa ilmul mustalahil hadisi anna daha muhammadan da zan gaya maka nan hakika da abin zaɓe muhammadu abin yabo imamu jami'in rusli shine shugaba jagora na dukkanin manzanni khairu mukammali biyayyen abin cikawa to tawatara kada na'am Mm. wa hu fatihun Ci mai buɗewa ne, wal khatmu ci cikamaki ne kuma na annabawa.
ahmadu nasiri Ahmadu shi ne Ahmadu Nasiri mai taimako na.
hadani ila zakal jamali Ya shiryatar da ni zuwa wancanan ka jamala.
almujammali Abin kyautatawa.
uhibbu wa Ina rabbil so- baiti Uhibbu Ahmada, ni in yi ina son Ahmadu, na yi rantsuwa da Ubangijin Ka'aba.
sayyidi Shu- Shugabana Ahmadu ina son sa.
wa zinata ruhi shine kuma adan nan na ruhina wa wakafi shine kuma wato wa kogona mau'ili shine kuma mau'ilin makomata shine annabi muhammadu wa man zallazi yashfi kaka samu ne yake yin ceto wa fi cikina min al-hubbi na daga soyayya wa wase shi Mm.
annabi ahmadu abil kauni shi uban kasantattu wal aurahi uban ruhiyyaka azwadu mujzihi ajwadu mafi baiwa mujizilin mai gwababawa wajen baiwa shine mai ceto gare ni duniya da lahira wa man zallazi yashfi wa kaka samu yake yin ceto ciki na Min alhubbi.
na daga soyayya Wawa.
sai shi shi ne annabi muhammadu shafi'ul wara shine ma mai ceton talikai durran baki ɗayan mu lada kulli nan mu'diri ga dukkanin ma- mawahalta ma- mabujira mawahalta a lahira wa man zallazi yashfi Wa ka fi samu yake yin ceto ne ciki min na al-hubbi na daga soyayya wa hawa sai shi annabi Muhammadu habibi ilahi al-alamin masoyin Ubangijin talikai abin al-mubajjali girmamawa sallallahu alaihi wasallama shine mai ceto gare mu lahu huddata akwai hulɗoɗi guda biyu gare shi wato mukamai laulaka akwai hulɗar mukamin laulaka ɗaya kenan saltuda akwai na biyun shine mukamin saltu da roƙe abaka nan ko laulaka ba dan kai ba sunan mukamin laulaka ba dan kai ba Allah ba da ba kowa ba komai ba dan kai ba da ba halitta ba dan kai ba da ba duk abin da ka sani ba dan annabi ba da ba sunansa sunansa zero Mm.
sunansa babu yau tun da aka yi komai da komai laulaka dan kai to yadda za a yi da abin da aka yi dan kai shine sai kai ne da yin wannan shine sartoda Mm.
roƙi a baka alkiyama kuma zai reƙuri zai roƙi ceton al'umma kuma za a bashi washfa shafi ceto kana- Kushaffa.
za a baka ceto wa amri na rantse da mahalicin rayuwata shine Allah zaka arfa'u manzili wancanan ka yin ceto da ba shi damar ceton shine makami mafi ɗaukaka Mm. wa hadha liwa wa hadha liwa alhamdi
mafa'uli ne na'am wahala ya tare luwa alhamdu tutan nan ta yabo Wal fahari.
ranar lahira a sa an yabu a saka rabbuka makaman mahmuda wal fakhri da kuma wato ainihin alfahari da ɗaukaka sayyidan halin kasancewarsa yana shugaba li aba'i ga iyaye wal abna'i da kuma ƴaƴaye duk shine shugaba a lahira afdali mau'ili shine mafificin mau'ilin makoma fabarahamu yace kaga barhamu hadha al-abdu wannan bawa barhamu fihi tashaffa'an kai ceto ya rasulallahi cikinsa wa fi kai sabihi ceto cikin sahabbansa da masoyansa fi azilin yi ceto gare su cikin magaggauciya duniya wa muwajjali da abajin kirciya ita ce lahira duniya da lahira ya rasulallahi kai ceto gare mu آمين فبرهام هذا العبد barhama wannan bawa تشفعا فيه kai ceto cikinsa ya rasulallahi فلم يرد غير bai المصطفى zaba yana kaunar wani abin zaben Allah ba kai kadai kai ne من abin kaunarsa na معملي daga abun buri وصل يا مولاي ka yi salati ya Ubangiji na Allah mahalicci بإدارة ga قدره manzon Allah bikidarin gwargwadon darajarsa wajen ka.
على من هداني Ka yi salati ya Ubangiji gwargwadon darajarsa a gurin ka a bisa wannan da ya shirya da ni.
للجميل Zuwa المجمل kyakkyawa almujammal abin kyautatawa.
وصل يا مولاي Ya Ubangiji na Allah ka yi salati. Allah بإدارة can ka tafi.
نعم نعم على من A هداني bisa wannan da ya shirye ni.
للكميل المكمل zuwa cikakke abin cikawa ka yi salati ga cikakke abin cikawa بإدارة قدره gwargwadon darajarsa haka kadarihi وآل da alayensa da وأصحاب sahabbai كرام masu girma أماجد manya-manyan bayan Allah maɗaukaka alu da sabu radiyallahu anhum ومن سلكوا نهج العمين da duk wanda ya- ya zuru cikin tafarkin nan na amintaccen Allah المزمل wanda yake mai lullubi sallallahu alaihi wasallama خاف الميم harafin mimi shehu ya ce دعاني من تذكار الأنصار سلمى وتندمي فإن جمال الحاشم المتردم إذا أضرب الأقوام ملحا ومطمع ضربت بذكر الحاشم المكرم عليه الصلاة والسلام جليسي إذا أخلو جمال محمد حبيب إله العالمين المعظم فعبد تجلى سيد الكون يا له تخير فيه هادر المتجمجم خوارقه يؤي الأوالم خصرها وما ناسبت قدرا لطه المقدم كفى ما أتى للأنبياء من خوارق وما لاح للأصحاب في كل ملحم ومولده عازم به وألومه إخراؤه بعد الجمال المفخم ومولده عازم به وألومه وإسراؤه بعد الجمال المفخم وأخلاقه عدلا ولينا وشدة وإلما وجودا واثقا كل معصم نعم.
حرف الميم حرف الميم shehu ya ce دعاني من تذكار abo- سلمى abokin magana ta rabu da ni daga ambaton budurwa da ake ce mata salma وتندمي da tandamu duk rabu da ni da zancen su ba su ne gabana ba ba abin da ke gabana sai annabi muhammadu فإن جمال الحاشمي wagagigi وغغا kai shehu صلى الله عليه وسلم Allahu akbar فإن جمال الحاشمي متردد hakika jama kyawun nan na bahashimin dangi da nake gani annabi muhammadu ya dankamtar da ni na yi dankam Mm.
na yi jungun Mm.
ba zancen kuma wata budurwa eh in yi gaba ai kuma الحمد لله na'am إذا أضرب الأقوام duk duniya fa yake ne Mm.
da ni- da- da- da- San girma.
san girma honorable Eh, annabi kawai صلى الله عليه وسلم a huta a rayu lafiya a gama lafiya Allah ka bar mu da annabi آمين.
ta kyale-kyale da ƙarya wallahi aikin banza ne Mm.
annabi kawai Mm.
na'am Allah ka bar mu da annabi آمين ƙara annabi daraja آمين إذا أضرب ال- ana mu hango waninsa آمين إذا أضرب الأقوام ملحا idan malhan abin wargi da kayan kiɗa da jin daɗi a ɗarabar a ƙawama ya ji yadda wasu mutane daɗi da farin ciki suna nishaɗi ومطمع da maɗammanin samun wani abun duniya ko ɗammanin zan zama kaza zan samu kaza isa zuciyar wasu suka ji daɗi سربت بذكر الحاشمي shehu ya ce ni ko sai in yi jin daɗi in yi farin ciki da nishaɗi da karsashi ba don samun duniya ba a'a da ambaton ba hashimin dangi annabi muhammadu المكرم abin girmamawa جليسي إذا abokin zamana إذا أخلو جمال yayin محمد da suka hufunta daga bari na jama'u ba kowa kyawun nan na annabi muhammadu ne حبيب إله العالمين shine wato masoyin ubangijin talikai المؤذن abin girmamawa فعبد annabi muhammadu shi bawa ne huwa تجلى tajalla ya bayyana سيد الكون sayyidal kauni shugaban kasantattu hali أمم. يا له تخير فيه ya al'ajabin abin da yake gare shi na daga girma تخير فيه haɗirul متجمجم haɗirin nan na mai gurnani don tsananin wato kiɗimewa da shiga habara ta hayyar ya gigice أمم. فيه
kan zaci ma wani injiniya ya taso nan ko- nan ko- nan ko zuciyar wani waliyin ce ta ta yunkuro za ta kutsa cikin halara sai ta hayyara ya gigice ya ɗimoce في محاضرة.
alaihi salatu آمين خوارقه يؤيى الأوالم ce abubuwa na mamakansa ba su kece al'adai na mu'ujozi nasa yana gaji yadda talikai حصرها iyakance ta da ƙididdige ta وما ناسبت قدرا da abin da ya jingina na daraja izuwa gare shi لطه da المقدم ɗaha abin gabatarwa duka ƙirge su da fahimtar su yana gajiyar da halitta كفى ما أتى للأنبياء من خوارق Mm, abin da ya zo ga annabawa na daga mu'jizozi kafa ya isi manzon Allah daraja annabawa sun samu mu'jizozi da hawariqul ada da manzanni da yawa to waɗannan nasin kawai ya ishi annabi daraja domin daga manzon Allah ne aka san musu sallallahu alaihi wasallam na'am wa ma laha lil ashabi da abin da ya bayyana ga sahabbai fi na'am kulli malhami cikin dukkanin ma- wato yaƙi da suka gwada gwaninta da sadaukantaka irin abin da sahabbai suka yi Allah ya ƙara ya gare su amin irin sadaukantaka sai da na abubakar sai da na umaru sai da na usmanu sai da na aliyu da sauran sahabbai irin su salman al-farisi irin su ubaidatu dan harisa gamsheka Allahu shi akbar sunansa gamsheka an sa a wajen kafirai sunansa gamsheka muna yabansa da hausa muna ce masa gamsheka wato irin bakin macijin nan mai sara ɗaya mutuwa Hmm.
to irin abubuwan da waɗannan bayan Allah suka gwada a yaƙi irin su Hamzatu dan Abdulmuɗallabi radiyallahu to irin waɗannan to ya ishi annabi daraja Allahu Eh, waɗannan yaransa ne Hmm.
shine jagoransu ya ishe shi daraja kamar yadda mu'ujizozin annaba da mursalai ta ishe shi daraja da duk abin da annabi ya samu na mu'ujiza da daraja da mursalai duk daga manzon Allah ne Sallallahu alaihi wasallam.
idan aka haɗa mu'izozin annabawa da mursalai tun daga annabi adamu har zuwa annabi isa duk wani abun mamakan da ya faru gare su to a mu'ujizozinsu dubban nan to ɗaya ce tak daga cikin ta annabi aka ɗauka daga ciki aka san musu sauran ko sai Allah
wa mauliduhu a azim bihi mahaihuwarsa girmama da shi shi ma ya ishe shi daraja wa ulumuhu haihuwa annabi da abin da ya faru a haihuwar kaɗai ya isa ya ishe shi girma ya ishe shi daraja ya ishe shi karama ya ishe shi mu'ujiza abin da ya faru na haihuwarsa kawai da abubuwan da suka bayyana na ban mamaki da ba taɓa ganin irinsu ba Hmm.
na'am Wa wa ulumuhu.
ulumuhu da ilman manzon Allah wa isra'uhu da isra'insa kuma ba'da tafiyar dare.
zamalin mufakhami bayan jamalan nan wacce take abin girmamawa da ya samu daga halara Allah wa akhlaquhu adlan ɗabi'o'insa su ma sun ishe shi daraja na'am abin da yake na abubuwa abu ɗaya ne yake ɗaukan biyu Hmm.
wa mauliduhu ka gane haihuwarsa ta ishe shi daraja to aka ce me maulidin nasa an haife shi a maka an haife shi an yi kaza lokaci kaza aka yi abubuwan mamakai sama ta buɗe kuma ka suka kare haske ya keto aka haife shi ba wanda ya ga al'aurarsa yana fitowa ya yi sujada ya ce allahu akabar ya zaman tahiya ya kuma sujada ya yi sallama ya yi addu'a mamansa na jinsa na ganinsa haske ya gama ko'ina abubuwan da suka faru a wannan gurin na haihuwa to ya isa shi ya dunkule ma ka gani wa isra'uhu abin da ya faru a isra'insa na tafiyarsa da ganin Allah da tafiyar da yi baitul maqdis daga baitul maqdis da annabawa da ya gani da abubuwan da ya faru da kaburbura a hanya da aka tattasa aka tattauna aka shige abubuwan da gamuwa da duniya da ya annabi ma a hanya ya gamu da duniya ma yan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faru na Isra'i ya ishi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san komai Jibrilu ne yaransa shi Jibrilu ne zai ilmantu ba annabi ba amma saboda tsarin Allah da protocol irin na Allah na a bamu wani abubuwa sai manzo Allah ya ce Jibrilu me ya kaza Jibrilu wannan menene kai kanka na ji wannan protocol ne na Allah me Jibrilu ya sani dangane da sanin annabi da Allah da abin da yake tsakaninsu amma sai Jibrilu ya ce wancan menene a nan ne za ka ji komai sai aka fitar aka yi wa maza wa'azi aka yi wa mata wa'azi aka yi wa masu cin amana wa'azi aka yi wa masu son duniya wa'azi duka a hanya Hmm.
wacce na gano ta an rataye ta da harshen ta an sakale an huda makwalkwadar kanta ga ta nan me ya faru a ce ce wacce "Ah, mace ce mata aure ce mai wa- mai mayarwa da mijinta magana ce in ya faɗa sai ta mayar ita ake sakalewa wacce me- ka- kowace ɗabi'a ɗaya bayan ɗaya sai da a isra'i ana tafiya ana tafiya sai sai sai sai manzo Allah ya ga wata mata dattijuwa baka mummuna zannuwanta diya galgalallu masu datti amma wuyanta ga sarƙa gwal tana ƙyalli hannunta ƙafafuwanta gwalagwalai har a cikin gashin kanta gwal yana ta ƙyalli amma kuma zannuwan jikinta ya gaggu jibrilu waccan fa waccan fa sai manza sai sai manza Allah ya ce jibrilu waccan matar fa baka haka ya ce ya rasulallah ai duniya ce duniya ce duniya kenan sai jibril ya ce ke duniya ba za ki gaida fayyan halitta ba annabi muhammad ta ce har ya zo an aiko shi ya zo sai ta yi maza ta zo ta kife sai gaisuwa ba dole ba shi sa za ka san cewar ma'aiki ya rayu bai da duniya bai da kayan duniya wannan abun wani wani protocol din ne ma na Allah bai da bukata ne amma duniya ai da lahira din nasa ne sai duniya ta ce ya rasulallahi kai mun ka bani kai mun wasiya ko nasihar yadda zan zauna da mutane na sai annabi ya shiru sai ta ce ya rasulallahi kai mun wasiya mun sai ya ce ai ba ai miki wasiya kike dauka ba sai ta ce na rantse da wannan ya aiko ka da gaskiya an kai min wasiya da nasiha duk da zaka min yadda zan zauna da mutane na ya rasulullahi zan dauka zan yi amfani da abu sai manzo Allah ya ce to shikenan zan baki nasiha zan baki wasiya guda biyu yadda zaki zauna da mutanen ki ki ji ki rike ta ce to ya rasulullah sai ce wannan duk ya matsa neman ki da son ki ya matsa lallai sai ya mallake ki ya same ki to kar ki yadda ya same ki na farko kenan wannan duk ya takura sai ya samu duniya sai ya matsa to kar ki yadda ya same ki kin yadda ta ce to shine duniya ta ɗauki wannan wa'azin idan ka matsa neman duniya ka shaddada sai ka samu sai ka fi suwane dan me suwane suke da ita ban da ita suka matsa ka takura ba ka can ba ka can ba ba dan Allah ba dan kawai sai ka samu kafi wani to shine sai ta ta ja maka ta ta maka yaudara dama ita ce uwar ma yaudara sai ta ta ce za ka so taho taho an kusa taho taho ai takardar ta kusa fitowa taho taho kwangilar ta kusa samuwa taho taho kai ta binta kullum kana ta cin cin buri ai an kusa yin kuɗi an kusa yin kuɗi yanzu ma wannan abin da ake ciki da an gama shi an koma ofis komai zai daidai covid 19 duniya ce ta janka ce ta janka ba za ta kauce maka ta gwada maka ba za ka same ta ba sai ajalinka ya cika tana kaucewa ka zai ka faɗa rami koren sai dai ka ana gyara tukunya miko wannan kai an cika lokaci ya yi haka duniya take wa masoyanta kuma su ta faɗa da bayan Allah suna ta jin haushin masu ita to ka sani idan dai duniya ce kake santa to ba za ka same ta ba sai dai ka kashe kanka kai ta faɗa da wannan Allah ya bawa waɗanda ba su damu da ita ba Allah ya ba su kai ta jin haushin kai ta jin haushin su in kuma ka damu ta ji aka buga kanka da garu sai na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da duniya wannan kuma duk kika ga yaƙi ki yana gudun ki baya son ki yana kakkauce miki to maza ki je gurinsa ki bashi kanki ki je masa ɗayyiban halalan ya same ki yayi yadda yake so da ke ki kwantar da kai ya same ki inda kika ga yana gudun ki shine tace nagode ya rasulullahi na rantse da wannan ya aiko ka da gaskiya ba zan gushe ba akan haka nake akan haka kuma zan yi hulɗa zan yi tafiya da mutane na saboda haka ina masoya duniya ta bakin bozo karyanku duniya ce maganinku sai mutum ya lallaba a hankali a tsaya Allah kawai za ka so ka so manzon Allah ka bar masa saura duniya ta yi tsararo ta yi kaɗan in ka so annabi ka so annabi ka bi Allah da annabi a duniya ma ba abin da za a baka a biya ka ai na kan faɗa masu masoya annabi duniyan nan ba abin da za a biya mu da shi a ciki harka annabi annabi da Allah abin babba ne saboda haka saboda haka ne zaka ga hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hadid dunya yuhibbuka Allah ka gujewa duniya sai Allah ya soka ma'ana lakanin da za ka samu duniya ka fantama ka yadda kake so shine ka guje mata domin in ka guje wa duniya Allah ya so ka to kuma wace ce duniya ba dole ta zo ba in Allah ya so ka me zai gagare ka na'am wa khalaquhu daga cikin abubuwan da ya ishi annabi girma a halakuhu ɗabi'o'insa wa'inna la ala hulukin azim to a halakuhu shine dan balaga irin ta shehu sai mazai liƙa ma ya gaya maka ya halakun nasa suke adlan akwai adalci da walinan wa tausasawa ga shiddatan bayan Allah muminai da tsanantawa kuma ga kafirai shine halin manzon Allah wa ilman da ilimi wa zudan da baiwa
wasiqan ina kulli ma'asan Ina mai wattikan. Wattikan.
Wattikan.
Wattikan. Da tsina mai tsoron kullum masu mu dukkanin masabanta Allah shine tsoron Allah da tsoron saban Allah wattika kulli da ma'asan tsoron dukkanin masabanta.
wa ma dalla daha al-hashimiyu wa ma gawa Mun dangi ma zalla bai bata ba wa ma gawa bai yi wauta ba.
fasuratu wan najmi Yagwa surata.
fasurata wan najmi Takadimul mafa'ula. Na bai rabu. Fasurata. ituluwan abokin magana ta karanta surata wan najami ka karanta surar wan najami wata fahami ka kuma fahimta ka fahimta eh ma dalla wan najami idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiqu anil hawa ما ضل صاحبكم وما وما غوى.
ضل طه الحاشمي وما غوى.
وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى karanta suratun najm ka fahimta ka san waye manzon Allah na'am tara al-mustafa zahran idan ka karanta suratun najm ka ga abin zabin Allah a bayyane wa badnan da badini wa tazfaran bi kai kuma sirrin za ka rabauta da samun sirri min al-asrar al-ilahi daga min asrarin ilahi daga surorin nan na ubangiji Allah muqattami abun boyewa tara ma hamanin nauma an ka karanta suratun na mu ka fahimta za ka ga abin da ya hana ni bacci saboda shauƙin mai bi matsayin shauki da munshida bi shauƙi da shauƙin manzo Allah munshidan ina mai sabon waƙa ala im sabahan ala na'am ni'imci yake asbahi ayyuhar rabb ya ku waɗannan katangu da gidaje wasu Waslani.
kubuta daga barin dukkanin a- illoli tara manzaran hamal fu'adu bi hubbihi idan ka karanta wannan kaga kowa manzaran maduba abin kallo da hamal fu'adu da zuciya ya gigishe wa ya ɗimauce yuslika al-laila Bihobihi da saubin sansa sai ya since zuciyarka daga barin san laila wa maila da maila wa tandami da tandamu wa hindin da hindu wa dadin budurwarka dadu aw sulaima ko kuma budurwarka Sulaiman wa da zainabin Zainabu wa da fadima Fadima duk sai ka mance da ƴan matanka aw salma ko Salma budurwarka Salma ta can ƙauyen nan sai ka mance da ita aw asma ko su Asama wa maryami ko Maryamu duk sai ka mance da su kawai sannan shehu shehu da aiki yake tuntun yake cewa shehu sai ya zaɓi katika sai dai ya ambato budurwa wani dole dole an dau in budurwa ka zainabu ce ya ce rabu da ita in ma maryamu ce kyale eh dama ba in ma wa- gashi nan dai kaga an ta ambato Mm.
wa kulli mulukil ardi ka gaya wa masu mulkin ƙasa ji shehu namat uyunuhum idaniyansu ta yi bacci wa hadhaka mulkun mu ko ba ma bacci idan mu garau yake wannan ko mulki mulki ne da muke a kai na soyayyan nan la yuba'u bi dirhami ba a ba da shi da dirhami ba kudi yake bayarwa a bayar ba ina ya ce ta Allah Mm.
da watsakewa da tsayawa cikin shauƙin manzon Sallallahu alaihi Allah wasallam.
shi ne muka kai inda muka kai wani mulki muke a kai ba irin alhamdulillah mu ko mutum ya ce ba haka ba to ya fito da irin namu wallahi la yuba'u bi dirhami Mm.
ba irin mulkin da ake cewa an ba da kaza ba ne an ba shi mulkin ba wannan ba ne a'a mulkin Wani shekara kawai hudu an gama ina lillahi wa inna. girma mai lokaci Mm.
Eh, shi babu shi ya fi shi gaskiya Eh, duk wata ɗaukakar da take da- da da time ko da adali ta- time na expiring ba ta da ba abin tausayi zai ka gama a kwana biyu an gama ya a haɗu da kai a can titi waɗanda ake bi ake shige su ake baɗa musu ƙura a titi kuma su kuma suna ta sama ta wani da muka haɗu da shi zan sa zan hau sama zai sauko abuja akara muka lakar na ce a yau mun haɗu wa abis na ce abis ka sauko dai bismillah sauko tukun abis na ce sauko dai kai da ya sauko na ce to kaga mu kuma za mu hau a ɗaya nan muna annabi muna mu bai da ta alhamdulillah ban mu da annabi amin in kawo kan shekara alaf mu da ma za a dawo da shi da gwamnatin Najeriya a dawo da ita ba shekara takwas a da za a dawo da yin gwamna shekara hamsin hamsin ma da ya fi dan su dan daɗe mu dawo da mulkin ya zama haka shehu inda kuma mutum wasu babu shi Allah ka ba mu Allah ka ba mu da annabi amin da alhalqa lil maula yan uwa da gangan nake a ci gaba da yi shekara hudu hudu annabi Muhammadu ya kira ya halitta izuwa Allah fa minhu musaddiqun daga cikin waɗanda ya kiraya na bayi akwai mai gazgatawa wa minhu su jahudun ne muminai masu kadaita Allah wa minhu daga cikinsu kuma akwai jahudun mai musu wanda yake shirka da Allah kafirun kafiri lam yusalli wanda babu yana miƙa wuya ga Allah
Mm, fafarraka aznadal kata'ib balabban lazi karzala anhu shaqahu sai wanda tsiyarsa ta kauce ne shine yake amsa kiran annabi ya bi ka san kowa yana da tsiya kowa yana da sa'ada Mm, in ba annabi ba to wanda tsiyarsa ta kauce ne yake bin annabi mm.
sa'adarsa ta zo ta hau kan titi ta aiki ta goge tsiya to idan ba a samu haka ba in tsiya ce ta goge sa'ada to sai a kasa bin annabi Ke?
daga cikin waɗannan bayan Allah wanda arzikinsu ya bayyana tsiya tasu ta kauce fafarraka aznadal kata'ibi sahabban annabi kenan fafarraga sai ya wato rarraba a jinadal kata'ibi wato rundunar nan na sadaukai fihi mu yadhubu li asyafin Fihi mu cikin su kafiran da tsiyarsu ba ta kaucen ba sai ya tura musu sadaukai shine sahabbansa.
Mm, Ya zubu yana mai narkarwa da kulla mai zami dukkanin wato makwarkwaɗan kai lahum a gare su li asyafin da takuba.
tarahum ka'anna al-mauta fihim hayatuhum Kana ganin sahabban annabi kai ka ce mutuwa shine rayuwa a cikin su kawai a mutu suke so ba su damu da rayuwa ba saboda ɗaukaka addinin Allah.
Mm,
Ba ƙadamuhun mafi gabacin su.
khairal wara khairul wara fiyayyen talikai shine mai mafi gabaci gare su a wajen wato shiga gurin mutuwa da tabassum bita basumi da ko Mm.
da- da murmushi ana ana shiga annabi ne a gaba ana kashewa ana bugawa yana murmushi yana nishadi Mm, ba sa tsoron mutuwa saboda taimakon addinin Allah yadda yake haka suke koyi suke da shi alaihi salatu wassalam idza ma wadisun Icen yayin da wato garji na rana ya- ya قد garjantaka حمي a ليس wajen قائما yaƙi za ka samu manzala yana kiyayewa ma'ana wajen yaƙi laisa ƙa'iban babu wani mai tsayuwa مقامك makaminka irin tsayuwarka a wajen yaƙi مم.
ga garjin rana ga bugawa da yaƙi ana yi ga kuma kiyayewa yana yi da kafirai nan kuma yana tunkuɗo bayan Allah suna daɗa murƙushe su.
مم.
irin tsarin kwamandancin manzon Allah.
sallallahu alaihi wasallam To babu wani mahaluki mai yaƙi mai tsayuwa a ma- a mafakar yaƙi irinka. A tsaya a kafi a gaban mayaka da makiya sai manzon Allah.
Mm.
Isa baya hawa al- doki. Annabi baya hawa jaki gurin yaƙi sai alfadari. Dan doki ko jaki suna iya gudu. In doki ya ji kaifi ya yawa ko ya ga jini gudu yake. amma alfadari shi baya gudu inna inda aka tsaye da shi anan yake tsayawa shi alfadari dan biyayya ko da gobara ce za ta taso ta kone komai sai ta kone shi baya matsawa ba wai kaifin takobi ko jini zai gani ya juya ba doki ko in bala'i ya bala'i sai dai ka gan shi hanyar gida Mm, to shi annabi alfadari yake hawa Mm.
shi sa shehu ya ce ba wani mai tsayawa a fagen yaƙi irin matsayin da kake
makamaka shafrun gefen nan na yaƙi
makamaka shafrun fil juyushil aram rami rami ka dawo ba Sai na samu.
laisa qa'iman makamaka Mm.
babu wani mai tsayawa matsayinka a Shafrun?
wajen a wajen yaƙi shafrun a gefe wato irin gaban gaban yaƙi ba mai tsayawa ba wani mutum mai tsayawa makamaka na'am an gane
fi juyu Ɗaya.
Mhm. fi juyushil makamaka shafrun Mhm.
daya shafrun Na'am.
babu wani mai tsayawa a matsaya ta yaƙi na'am an gane Eh.
in ƙarhami laisa Ƙa'iman, ƙa'iman maka ƙama- le- shafrun laisa ƙa'iman man makamaka makamaka shafrun laisa shafrun ba wani ɗaya daga mutane ko sadaukai a duniya zai tsaya makamaka makamanka na'am a gefe mag- makafar yaƙi inda ake zuwa a tsaya ba wani mai tsayawa irin matsayi ka shafaru yana nufin ahadun na'am fi juyushil aram rami a cikin runduna mai yawa ta yaƙi fa ashja'u khalqillahi ce kaga mafi sadaukantaka bayan Ɗaha.
Allah shine ɗaha mai muhammadun suna Muhammad wa asqahumu nafsan shine mafi baiwarsu nafsan da rai yana ba da rai Mm.
ina ba da rai don ɗaukaka addinin Allah lada kulli magnani nan ga dukkanin maganimanta fa aklil bi dunyan nasi yi ce karanta ya kai abokin mutane bi duniyan nasu da duniyan nan ta mutane inda nabiyina nan ga annabinmu Muhammadu karanta ta kankanuwa ce bai damu da ita ba Mm. fasiyanu waqtul wazzi lokacin samu au waqtu Ma'adin.
ma'adani ko lokacin rasawa siyani duk ɗaya ne gurin manzo Allah Fayyu.
saboda tsananin kinsa da duniya da akwai da babu duk ɗaya ne Mm. fayu'di yana yin baiwa wala yubki baya rage komai in ya fara ba da baiwa sai komai ya ƙare wa ghayru shi munaqqisin ba mai tawayewa ba ne wajen baiwa tara akaran kana ganin garke na dabbobin ni'ima yudi bi yana ba da wajhin shi bi wajihin da fuska muqassimi a mai murmushi mai karsashi Mm.
bi wajihin mukassami Mm.
da fuska mai karsashi haka manzala yake bayarwa ma bainal jabalai na laka balarama ƙauye ko Mm, akbar.
talaka ya zo bai da komai yana neman me za a bashi ya ɗanci sai manzala ya ce to ma bainal jabalai na minal ganami laka abin da yake tsakanin duwar watsannan biyu dubban ra'uma ne da shanu na, na sadaka annabi ya bayar suna nan ana ta kiwata su suna nan a aje sai manzo Allah ya ce da talakan nan shi abin da yake tsakanin duwar watsannan biyu kaje naka ne Allahu akbar an baka ya rikice to haka annabi yake baiwarsa sallallahu alaihi wasallam na'am
ataituka ya khairal bariyati shehu ya ce na zo maka ya fiyayyen talikai abtagi manalan ina ƙaunar samun baye-baye ya kuma samu mu ma ya bamu amin jasiman masu kauri min jawadin daga baiwa naka muqassimi a muka kasami abin raba ko muka ab- abin rabawa
wa ta'lamu hajatil ubaidi kana mai sanin bukatun nan na bawa shi ne ne Jami'a.
in yar baki ɗayanta ka san bukatuna ka biya su arani salamtul kulla kana gani na ya rasulallahi da mika dukkani na izuwa gare ka ko na mika dukkani na
Khairin min khairin maslami maslami.
daga mafificin abun mika wa kai shine kai ya rasulallahi
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo ma Allah hanna ashiqun mutukar mai shauki yayi shauki wa ma nila hajatun.
hajatun mutukar an samar da bukatu bi dahal mukarrami An samar wa da bayi bukatunsu da albarkacin ɗaha abin girmamawa mutukar Allah na biyan bukatu don manzon Allah to Allah ya salati ga manzon Allah.
Mm.
Ya Ba ku Allah ba biyan bukatu don kowa ko sai don annabi.
Gaske. wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbai kiramin manya-manya masu girma azillatin manya masu girma shugabanni nujumil huda wanda suke su taurari ne na shirya Allah ya ta salati gare fi su kulli cikin bad'in wa dukkanin farawa mahatami da cikawa radiyallahu anhum wa annabihim alhamdulillah alhamdulillah